Azhar shi malami ne sananne babansa ma kuma dama shi dan malamai ne babansa babban malami ne a ƙasar Saudi Arabia babansa ya rubuta littattafai masu yawa yayi kuma karantarwa mai ƙarfi sannan shi ma ɗansa Salihul Fauzan manya-manyan malama ne daga cikin malaman ƙasar Saudi Arabia muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi yau da yake buɗe littafin ne malam ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim muqaddama gabatarwa malam yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu an an ce ala alalamin ma'ana kullu ma fi wallah duk abinda ba Allah ba min insanin au hayawanin ko mala'ika ne kai kowane abu ne in dai ba Allah ba to shi yana daga cikin alam to ubangiji shine wato wanda yake renan su shi ubangiji renan halittu gaba ɗaya a hannunsa yake in ka dubi ɗan adam ubangiji ya sa mani ya shiga daga wato jikin namiji ya shiga cikin mahaifar mace. To, wannan mani fa wanda yake renan maniyin, annabi sallallahu Alaihi wasallam yake arba'ina yauman nudufa, wannan kwana arba'in ɗin wanda yake lura da shi, Allah ne, ya zama gudan jini, wanda yake lura da shi, Allah ne, ya zama gudan tsoka, wanda yake lura da shi, Allah ne, har kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko masa mala'ika, ya busa masa rai, ya fito, lokacin da ɗan adam ya fito, kiyashi wani in an bari zai iya halaka shi, amma wanda yake renansa ce an fashe an, shi ɗan adam ɗin bai ma san ana mar ba, domin ba wani ɗan adam da ya san lokacin da yake ƙara faɗi, ko yake ƙara girma, ko yake ƙara kauri, a'a, kawai halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. To haka in ka dubi, ko da tsiro ne, in tsiro ya fito ka duba yadda ƙasa take wani gurin zaka samu taɓo ne gurin amma tsiron nan zai iya huda shi in ya fito sai ka ga fashi da ƙarfi amma dai wanda zai reni tsiron tun yana ɗan ƙanƙani yana ɗan ƙanƙani yana ɗan ƙanƙani har ya girma har a samu amfanin da aka samu Allah ne to shi yasa ubangiji ya ambaci kansa da cewa shi rabbul alamin ne shine ubangijin halittu gaba ɗaya wanda yake lura da su yake renan su har su kai manzilin da za su amfanar da kansu ko amfana da su. Wassalatu wassalam, tsiran Allah da aminci su tabbata ala nabiyihi a bisa annabinsa a sadiq amin wanda yake mai gaskiya kuma amintacce nabiyina Muhammadin annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in baki ɗayansu dukkan sahabbai dukkansu adalan mutane ne in dai mutum ya mutu yana sahabi to adali ne shi kuma dukkansu mutanen kirki ne hasali ma Allah ya ambace su cewar radiyallahu anhum wa radu anhu da haka su sahabbai mutane ne na kirki amma su ba ma'asumai bane ana iya samun su da me da kuskure da haka su ba ma'asumai bane sahabbai amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda da su zaɓar su yayi kamar yadda ya zaɓa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa ba'ad. Sai Mala ya ce, Fahaza kitabun fi ilmi tauhid. Wannan littafi ne, ma'ana shi wannan littafi a ƙidata tauhid, littafi ne cikin ilimin tauhidi. Mala ya ce kuma wala kadira aitu fihi al-ikhtisar. A cikinsa na lura sosai da takaitawa. Ma'ana malam yana nuso ya nuna mana ya rubuta littafin ba tare da tsawaitawa ko kuma kawo kalmomi waɗanda za su zamanto matsala ga mai ba ga mai karatu ba shi yasa ma yace ma suhulatil ibara tare da sauƙin ma'anoni duk abin da zan fassara ko zan faɗe shi zan faɗe shi ne wato ta hanyar da wanda zai karanta din zai iya fahimtar sa ko malam yace wa qad tabaistuhu haƙiƙa na ƙasti shi wannan littafi min masajirin kasiratin daga wato manya-manyan littattafai babbubbuga waɗanda suke masu yawa min kutubul a'immatin al'alam daga littattafan manya-manyan malaman mu wala siyaman musamman ma kutubu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah littattafan babban malamin musulunci a wato Ibn Taymiyyah wa kutubul Allama da kuma babban shi ma malami Ibn al-Qayyim al-Jawzi ɗalibin shi Ibn Taymiyyah wa kutubu Sheikhul Islam da kuma littafin babban malamin musulunci shi ma da Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Muhammad wato bin Abdul Wahhab wa talamizihi da kuma almajiran shi Muhammad bin Abdul Wahhab din min a'immati hadhihi da'wa daga shugabannin wannan da'awa ma'ana kira zuwa ga wannan addini na musulunci almubaraka wannan da'awa ta take mai albarka lura da wani abu anan kaga da zai kira Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai ce eh Sheikhul Islam kuma da zai kira eh shi ma Ibn al-Qayyim sai ce al-Allama da zai kira shi ma Muhammad bin Abdullah sai shi Sheikhul Islam kenan wannan yana nuna maka ba laifi bane idan musamman a ce manya-manyan jagororin musulunci waɗanda suka yi rubuce-rubucen nan wato tun daga sunansu akwai buƙatar a daraja su a mutunta su a nuna duniya su mutane ne masu matsayi da mutunci a gurin musulmai wa mimma la shakka fihi malam yace yana daga abin da baya daukan kokonto a zuciyar kowa ba wani kokonto anna ilmul aqidati aqidatul islamiyya ce wa ilimin aqidar musulunci huwa ilmul asasi shine ilimi wanda yake na tushe ilimi wanda yake foundation allazi tajidu a allazi tajda allazi tajduri tajduri inayatu bihi ta'alluman wa ta'liman wanda ya zama wajibi a bashi lura ta musamman ta'alluman nemansa wa ta'aliman da karantar da shi ce ilimin tauhidi baya daukan wani kokonto ko shakka ilimi ne wanda yake a bashi wato kyakkyawar kulawa kulawa ta musamman wurin neman ilimin tauhidi da kuma karantar da mai ilimin tauhidi wa amalan bi mujibihi da kuma aiki da abin da ilimin ya wajabtar kenan abubuwa guda uku ne ta'alluman wa ta'aliman wa amalan bi mujibihi karantar da shi wajibi ne a neman ilimin sa tauhidin ka san waye Allah me ya cancance shi menene bai cancance shi ba me ya kamata a siffanta shi da shi me bai kamata a siffanta shi da shi ba wannan wajibi ne haka kuma kai din in ka san ilimin tauhidi wajibi ne to kai ma ka karantar da ilimin tauhidi din sannan kuma ba wai sauraron ilimin tauhidi din ba ba wai karantar da ilimin tauhidi din ba a'a a zamanto kuma ana aiki da abin da ilimin ya wajabtar inda za mu taru mu karanta tauhidi ko mu taru mu saurari tauhidi amma in mun fita kuma gurin ayyukanmu na yau da kullum a kasuwanni ne ko a gidajenmu ko a guraren aikinmu ko a guraren sana'o'inmu ba ma ɗabbaƙa tauhidin cikin abin da muke ne yau da kullum to kenan karantarsa ko karantar da shi ko saurarensa bai zamanto mai amfani a gare mu ba dole ne in ka ji ko ka karantar ko ka karanta sai ka ɗabbaƙa shi cikin aiki sai ka sanya shi cikin aiki kafin ya zamanto ya yi maka amfani ko ya yi min amfani malam ya ce wa amalan bi mujibihi litakuna al'amal dan ayyuka su kasance sahihatan maqbulatan ayyukan su kasance ingantattu kuma karɓaɓɓu. Kenan abubuwa ne guda biyu, aiki yana iya zamantowa ingantacce gaira makabule. Aiki yana iya zamantowa ingantacce amma ba wanda Allah zai karɓa ba. Ko? Sannan aiki kuma kafin ya karɓu sai ya zamanto ingantacce karɓaɓɓe shi ya sa ma a gaba sai ya ce inda Allah a wurin Allah kuma aikin ya zamanto na fi'atan lil amilina mai amfani ga waɗanda suka aikata kenan inda za ka yi aiki ingantacce Allah bai karɓa ba to aikin bai amfane ka ba yanzu misalan da za ka shigo cikin masallaci kai sallah yadda musulunci ya karantar ko ka karanta alƙur'ani yadda musulunci ya karantar amma baka yi shi don neman yardar Allah ba baka yi shi don neman samun lada a wurin Allah ba ka yi shi don wata bukata daga cikin bukatu na rayuwar duniya to aikin kai shi ina ingantacce ne to amma zai amfanar da wanda ya yi shi ba zai amfanar ba saboda me saboda rashin yin sa dan Allah an rasa wani shar'i na ikhlasi a cikin sa kenan ko aiki ya zamanto ingantacce annabi ya karantar kayi yadda ya karantar to sai kayi shi kuma da nufin neman yardar Allah kafin ya zamanto wato karɓaɓɓe kuma ya zamanto mai amfani ga wanda ya aiki malam yace khususan musamman ma wa annana fi zamanin lalle mu muna cikin wani zamani malam yace lalle mu muna cikin wani zamani kasurat fihi tiyaratul munharifa wanda shi wannan zamanin at-tiyaratul munharifa kiraye-kiraye karkatattu sun yi yawa kowa da abin da yake kira a kai kowa kuma mafi hatsarin abin mafi munin abin mafi ciwon abin sai ka samu wasu ma kiraye-kirayen kiraye-kiraye ne ake yin su da sunan musulunci musulmai kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu san addininsu da haka in aka samu mutane masu raunin aƙida ko wanda jahilci ya yi katutu tare da su sai aka zo da wani kira kiran kuma karkatacce ne in babu karantarwar tauhidi to wannan kiran zai ja mutane wannan kiran zai yi gaba da wasu wannan kiran zai halakar da wasu shi yasa shi kuma wa'annan kiraye-kiraye a wannan zamani namu sun yi yawa kwarai da gaske kwarai fa da gaske wato in ka ga kiraye-kiraye da sunan musulunci sai dai Allah ya sawwaka shi yasa sai wanda Allah ya tsayar da shi sannan kuma sai wanda yake kusantar da kansa zuwa ga saurare na littattafan magabata eh tiya mala yace tayarul ilhad kaga akwai kira na suka sukar me litauhidi suka da ake wa aqidodin musulunci a yau kiraye-kiraye na sukar sun yi yawa wata yaro tasawuf ga ya kiraye-kiraye na sufanci subancin kuma ar-ruhbana wanda ake yin sa da sunan gudun duniya shi ma yayi yawa wata yarul qubur ga kuma kiraye-kiraye irin na masu bautar kabari alwasaliya wanda ake mai da kabarin ya zama gunki ga kiraye-kiraye na bid'o'i al-mukhalifa wanda suka saba lil hadayin nabi sallallahu alaihi wa sallam ga shiryarwar annabi mai tsira da amincin Allah wa kulluha dukkan irin waɗannan kiraye-kiraye to tayyaratul khatiratu wallahi kiraye-kiraye ne masu hatsari malam yakun almuslimu matukar musulmi bai zamanto ba musallihan bi salahil aqida yana rike da makami na aqida as-sahiha wacce take ingantacciya almurtakizatun wanda aka dora ta alal kitabi was sunna akan alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ma alaihi salaful umma da abinda magabatan wannan al'umma ingantattu managarta suke kai to duk wanda ya zamanto ba irin kai yake ba wallahi fa innahu hariyun lalle mai sauki ne an tajrifahu tilka tayara irin waɗannan kiraye-kiraye wallahi su tafi da shi almudilla waɗanda suke na batarwa wa haza saboda kar a tafiyar da mutane saboda irin waɗannan kiraye-kiraye karkatattu to yana daga cikin abin da ya kira abin da ya sa ya zama wajibi al'inayatu tamma al'inayatu tamma lura cikakkiya bi ta'limil aqida da karantar aqida da karantar da ita a sahiha wacce take ingantacciya li abana'il muslimi daga 'ya'yan musulmai min masadir hal asliya daga mabubbugarta wacce take ta asali sune alkitabu wa sunna kenan ana iya karantar da mutane aƙidodi na musulunci amma ba ba su bubbugo daga alkitabu wa sunna ba sai su zamanto maimakon su karantar da mutane su ɗora mutane akan aƙida mai kyau sai su zamanto sun karkatar da mutane ga barin aƙida wacce take kyakkyawa kaga in ka dubi aƙidu za ka ga yanzu irin su ƙadariya kamar yadda na faɗa ƙadariya nufat ko ƙadariya gulat kaga ai waɗanda suke kira akan aƙidar da me suke kafa hujjoji da ayoyi ne da hadisai ko yanzu mutum mutane suna sabo ko suna wani abu sai ce maka inda Allah ya so ai ba za su aikata ba kai me kai saka ce mara kai saka masa shi yace ma da Allah ya so ai da ba su yi wannan abun ba in ka ce a ai ba da sansa suka yi ba to ka kai ka shiga wani gefe domin ka nuna wannan abin an yi shi ba mashi'ar Allah Allah bai san ma abin zai faru ba ya faru dole akwai mashi'arsa a kai sai in ka ce eh to da sanin Allah to nan ma kuma ka shiga wani lungu sai ce ma kuma da sanin san su kuma ya azabtar da su a shi ba zalimi bane kuma irin waɗannan aƙidu kar mutum ya ɗauka wai wai eh kwana-kwanan nan suka faru kwanan nan na karanta wani littafi raddi ne na imamu malik bin anas a yan kadariya kinan ka ce kadariya tun su imamu malik suna raye suka bullo wanda suke ganin babu wani ɗan adam da yake yin wani abu a kan ransa duk abin da kaga ɗan adam ya yi abu ne da ubangijinsa ya rubuta mar zai to ya rubuta ma zai yi kuma ka yi kuma ya azartar da kai suna kore hisabi da aka so a gurinsu dan adam in ka ganshi yana mai kyawa kyakkyawa Allah ne ya dora shi akan kyakkyawa shi yadda shi zuwa ga kyakkyawa in ka ganshi yana mummuna ma to haka ne to da me suke kafa hujjoji su ma daga da ayoyi suke dogara amma suke musu me fassarar mummuna a wurin mai take da suna muhadarar nan da aka yi. Abdullahi bin Saba, ibn Sauda ko? Na ce lokacin da ya isa Basara, ya isa da wata da'awa, ai kaga shi ba Yahude ne, kuma ba Yahudan ba musulmi ba ne, ba ba Yahudan da ya musulunta ba ne, a ya ambata musulunci ne don me don cutar da musulunci. Da ya iso Basara, ya iso da me wasu wasu ƙiraye-ƙiraye guda biyu daga ciki yana cewa yana mamaki ajabu akwai abun mamaki ga wanda yake cewa annabi isa zai dawo amma kuma yana yana yana ƙaryata cewar annabi muhammad zai dawo da haka sai tafi da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ubangiji ya ɗaga ruhinsa ne sama irin yadda ya ɗaga na annabi isa amma annabi ma zai dawo yadda annabi isa zai dawo wannan abun fa karka ɗauka da'awa ce munharifa karkatacciya ba kuma tun musulunci yana safiya tun sha biyar ranar musulunci ba ba domin a lokacin da ake wannan abun kalifan manzon Allah na uku Usman dan Affan yana raye kuma da me kafa hujja innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'a lalle wanda ya faranta maka aiki da alƙur'anin nan lara duka zai dawo da kai da ita kama hujja alhali shi kuma abin da ubangiji yake cewa shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da yin hijira ya fita a makka ba yana son barin garin makka ba domin makka mahaifarsa ce asalinsa ne tushensa ne annabi yana son makka baya son barin makka sai ubangiji ya ce ai wanda ya ɗora ma aiki da wannan alƙur'anin lara duka zai dawo da kai ila ma'ad ba wai daga kabari zuwa duniya ba Allah zai mayar da kai daga madinan nan zai mayar da kai garin makkan makkan za ta zama a hannunka za ta zama ƙarƙashin musulunci za ka zama kai kake da ikon a yi ko a bari a cikinta to Allah ya mai da shi ko bai mai da shi ba ya mai da shi ba sai umarkata cikin aminci Allah ya mai da shi to amma wancan bai hudan sai ya karkatar da me kuma na taɓa gaya mana cikin darasin nan cewar da kunne na naji wani malami daga cikin malaman ɗariƙo yana cewa afa manyan shi mukibban ala waje yi ahada yace yanzu wanda yake tafiya ba shi da wani wali ma'ana a kife yake kenan shine mukibban yace ahada yanzu shine yafi shiriya shine akan daidai an manyan shi ala siratin mustaqim ko wanda yake tafiya akan hanya daidaitacciya ya yarda yana da wanda zai shirye da shi wannan da me yake kafa hujja amma kuma a karkace shi yasa malam din anan a ƙarshe sai yace maka li abana'il muslimina min masadiri hal asliya amma inda za a bubbugo da aqidar ya zamanto daga masdarin ta tushen ta na asali shine alkitabu was sunna da kuma fassara karantarwa ta daidai ba wacce aka karkatar da ita ba duk waɗanda suke kiraye-kirayen nan suke ƙoƙarin karantar da mutanen nan wallahi zaka samu dogaro suke yahudawa da kake gani suna iya wa alƙur'ani da littattafan musulunci a shiga a yi masa fassarori da karance-karance da abubuwa masu dama albabul awwal shi babul awwal malam yace kawai zai yi nuna kamar mashiga ne lidirasatul aqida dan yin darasin aqida wa yatakawwanu min al-fusul at-taliya shi wannan babul awwal zai kasance akan fasaloli masu zuwa al-fasl al-awwal fasali na farko zai magana akan ma'anar al-aqida me ake nufi da aqida wa bayanu ahammiyatiha da kuma bayanin muhimmancin mutum ya zamanto yana da aqida bi itibariha asasan lura da cewa ita ce tushe ya qumu alaihi bina'iddin wanda ake gina addini akai kenan in mutum ba shi da aqida to baya baya komai ma na addini domin ba za a gina addini ba za a yi gini ba ginin ba shi da foundation ba ba wanda zai je gini akan ruwa kuma ginin ya zauna alhali bai mar foundation din da zai rike ginin ba alfaslu sani fasali na biyu masadir al-aqidatu sahiha mabubbugar masdarin wato mabubbugar aqida ingantacciya wanda su ne kamar da na faɗa alkitabu wa sunna wa manhaj salaf salif wa manhaj salafi da kuma yaya manhajin magabata yake yaya magabata suka kasance sai talqiha waran karbar aqida ita aqida tauqifiya ce ita aqida tauqifiya ce duk abin da aka ce mar tauqifi ma'ana abin da haka yazo haka za ka karbe shi imamu shatibi yana cewa wa maliki yasin fil qira'ati madkhalun faduna kama fihi rida mutakaffila fa maliki yasin fil qira'ati madkhalun kaga kenan qira'a ma karanta alqur'ani tauqifi ne rubutun sa tauqifi ne yadda yazo haka zaka karbe shi baya bukatar canji yanzu misali in ka zo kana rubuta alqur'ani sai ka zo minkum amma min din akwai gunda take daban kum ɗin akwai gun da take daban, anhum akwai gun da an ɗin take daban, hum ɗin take daban, fi ma akwai inda fi ɗin daban, ma ɗin daban, sai a ce can makatsu'a ce, nan mausula ce, inda za ka rubuta fi ma a gurin da take mausula ce, amma rubuta makatsu'a ka raba su, ko kuma can gun da suke a rabe ka haɗa su, ka saɓa wa karatun Alƙur'ani kuma ka yi zunubi. inda ganganci ne. Me yasa rubutun da karantawar tauƙifi ne, inda guri zai zo za ka ce misali a larabci ga yadda ake karanta shi, amma sai al'ur'ani ya zo ya ce ga yadda za a karanta, to haka za ka karanta. Yanzu in ka dubi, misali cikin suratul Yusufa, ko, ƙalu ya abana, malaka laka amanna za ka ce, to amma sai Qur'ani ya ce sai an yi ikhtilasi a gurin. Za ka yi wani abu mai kama da ishimam, kuma ba ishimam cikakke ba, malaka la ta'ammuna sai ka yi kamar harsan laɓan nan ba su haɗu ba, sannan kuma kar ka yi sautin irin na ikfai. Me yasa haka ya zo, to tauƙifi ne, to ita ma aƙida tauƙifiya ce. Yadda ta zo, haka ake karɓanta ba ta buƙatar gyara ko kwaskwarima. akwai abin da aƙida in an gaya ma ba za ka ce to ta yaya ba a haka yake haka yake kawai ba wani abin da za ka ce kaza kaza kaza a to za mu ji a wurin salaf ta yaya ake karɓan aƙida yaya salaf suke karɓar aƙida kai ma kuma a yanzu dole sai in ta wannan hanyar ka karɓi aƙida kafin aƙidar ka za ta zamanto aƙidatu salafus salih kenan za ka samu mutane yanzu za ka iya samun ba mutum ana ce marshi salaf ne amma bil haƙiƙati falaisa bi salafi saboda ba yadda magabatan suke haka yake ba to shi yasa malam yace shine al-fasl sani al-fasl thalith inhiraful aqida to ta yaya ake karkacewa aqida domin in ka san yadda ake karɓarta to ya kamata kuma a gaya ma ga kuma abin da yake jawo a karkacewa aqida wa subul tawaqqi minhu sannan a gaya ma hanyoyin da ake samun kariya daga karkacewa aqidan nan ta yaya za ka samu kariya yadda aƙidar ka ba za ta karkace ta zamanto mummunar aƙida ba to kuma zai gaya ma hanyoyi da ake samun kariya daga karkacewar aƙida Allah ka tsare mu al-faslul awwal fasali na farko fi bayani al-aqida zai yi bayani akan aqida wa bayani ahammiyatiha da kuma bayanin muhimmancin aqida bi itibariha asasan lura da cewa ita ce ginshiki tushe ya komo alaihi bina'uddin da ake tsayar da ginin addini a kai in babu aƙida to ba abin da zaka gina shi yasa Allah madaukakin sarki a wasu sai ce fala nuqimu lahum eh haka ne ko fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan ranar tashin alkiyama ba za ma mu tsere musu sikeli ba na agwa da aikin su shi yasa wasu ma suke ganin ba za a auna aiki ba sai rubi aƙida in kaga an auna aiki dan a ga yayi yawa alheri yarin jaya ko sharri yarin jaya na mai aqida mun ake gwadawa wanda ba shi da aqida ba a gwada aikin sa domin me za a gwada eh du bai kyau ba wanda ba shi da aqida kwata kwata ba za a gwada aikin ba amma wanda yake da aqida za a gwada sai a ce ah to ai sharrin sa yarin jayi alkhairin sa to anan kuma ya sai ya shiga cikin mashi'ar Allah. Tunda yana da aƙida, to in Allah ya ga dama sai ce wannan sharrin na yafe shi domin haƙƙi na ne. Kuma yana da dama sai ce ya yafe. In bai ga dama ba sai ce a a kai shi jihar nan mai fursa da shekara ɗari biyar. Allah tsare mu ko na sati ɗaya ne kai ko na kwana ɗaya ne. To sai malam ya ce ala aqidatu lugat. Aqida a lugha ma'ana idan an faɗa aqida a yalan larabci ba ana maganar addini ba, eh, kamar yadda Sheikh Aliyu Ibrahim Shafi'i ya ce, eh, ai kaga a laraba ma akwai wanda ba musulmi ba, amma wanda in ka faɗi kaza a yare ya san kaza ake nufi, to shi ma'akuzun eh, ma'akuzatun min al'aqadi an karɓo ne daga ƙulli. Ai sai ya ce maka wahuwa rabu shai shine ƙulle wani abu. Ai a ka ƙulle shi. To wannan ma'ana kenan a me, a luga ba a shari'a ba. Wata ƙattu kaza, na ƙulle kaza, ai na ƙullirta kaza. Ko, a ƙattu alaihi kalbi wa damir, ai ma'ana na ƙulle shi a zuciyata da ɓoyena. Shi ake nufi, amma wannan duka yana gaya maka a me a luga ne, ya ce wala ƙidatu. Amma in an ce aƙida, ma ya dinu bihil insan. kuma ana ɗaukan abin da ɗan adam yake addini da shi yuqalu akan ce lahu aqidatan hasanatan yana da aqida mai kyau ai salimatan min shakki ta kubuta daga shakka ko kwanto ko wani abu na jin rashin daɗi a cikin zuciya wa aqidatu amalu amalu qalbi shi kuma aqida aiki ne na zuciya wa hiya imanul qalbi bi shay'in wa tasdiquhu shine imanin zuciya da wani abu da gaskata wannan abin wannan duka yana maka magana ne a me a luga saboda ana iya kiran mutum ko ba a bangaren aƙida ba a inda aka ce wane yana da aƙidar GNPP me yake nufi ɗanta ne sosai amma ta gona ai ba addini bane ana nufin yana da aƙidar abin ya rike abin sosai shi ɗan GNPP ne yana santa. To, amma sai ce maka wala ƙida su shar'an, aƙida kuma a shari'a, hiyar imanu billahi, shi ne imani da Allah, wa mala'ikatihi da mala'ikunsa, wa kutubihi da littattafansa, wa rusulihi da manzanninsa da ya aiko, wal yawmil akhir da ranar ƙarshe, wal imanu bil qadari da imani da ƙaddara khairihi wa sharrihi, mai kyau ne ko marar kyau ne, wa tusamma hadhihi arkanul iman kuma ana ambaton waɗannan abubuwa guda shida da muka lissafa su ne rukunan imani to wannan shine aqida a samu kayi imani da Allah kayi imani da mala'ikun Allah kai imani da manzannin Allah kai imani da littattafan Allah kai imani da ranar ƙarshe kai imani da ƙaddara kowanne kuma yana da in an ce ba wai ka yarda ba mun gane a ai ya faɗa mana me aqida ko ka yi imani har cikin zuciyarka ka ƙudurta ka yarda akwai wata rana da Allah zai tayar da halittu na farko da na ƙarshe zai musu hisabi akan abin da suka aikata wanda ya samu nasara zai je aljanna wanda ya bai samu nasara ba zai je wuta ka yarda da wannan abin ka amince har can can can cikin zuciya baka kokonto baka taka ba a cikin zuciyarka babu bari mu je mu gani babu to gashi nan da haka ake faɗa babu yaushe abin zai faru amma wannan kuma baya kore alwaswasa waswasi domin waswasi yana iya faɗawa zuciyar kowa in dai ba annabi bane wani sahabi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya manzon Allah mu fa mukan ji abu a zuciyarmu law takallamna bihi lakafarna da za mu furuci da shi abin da zuciyarmu take faɗa ko muke ji a cikin zuciya da za mu furta shi da baki da kafarna da mun kafarta sai annabi ya ce alhamdulillahi allazi radda kaiduhu fil waswasat godiya ta tabbata ga Allah da ya mayar ya mayar masa makircinsa cikin waswasi kenan wannan la yadurru kuma shedan ba zai raba komai imaninka shedan ba zai ba za ka rabu da wannan ba ha kawai shedan sai buzurto maka wani abu kai zuciyar nan da kake ganin ta ba dan ubangiji subhanahu wata'ala yana son bayansa ba ai shedan da ya halakar da kowa wani lokaci in abu ya araso ma a cikin zuciya wallahi wani ya taba samu na yace malam na shiga uku nace masa me ya faru yace malam zuciyata tana yin abin da na rasa yadda zan yi in daina nace firici kake da shi yace a ka yadda da shi yace malam da na yadda da shi zai damar nace ba aikin banza yake shedan nan aikin banza yake bukatarsa shine ka yarda in ka yarda wannan labban suka furta nan zuciyar ta yarda to kaka furta kaka furta amma in tusa ma yake budurso ma yake kaza yake shedan zai iya goya ma ce wani abun ma in shedan ya zo ma kamar yana nuna ma girman Allah ne ce ma kai dubi saman nan kai ubangiji kaza kaza to in kai wasa ya isa harkan Allah shi kuma yi sai kai kai diri diri diri to shi dan mugu ne to dan haka ba wannan ake nufi ba sai malam yace eh ne ne wala qidatu ne ko o shari'atu kai wa shari'atu tanqasimu ila qismaini to ita shari'a ta musulunci ayyukan shari'a na musulunci sun kasu kashe biyu itiqadiyatun akwai wanda ake kudurta su a rai ma'ana akwai shari'a bangaren addini wannan wannan aikin aikin zuciya ne ita take waɗannan ayyukan wa amaliyatun akwai kuma wanda aikin gabai ne aiki ake sai ce maka fal itiqadiyatu hiya allati la tata'allaqu bi kayfiyati al-amal aiki na shari'a shine wanda bai rataya ba ba shi da alaka da kaifiyar aiki ba shi da alaƙa da kaifiyar aiki misalu misalin itiqadu rububiyyatin lahi udurtar rububiyar ubangiji a cikin zuciya ba shi da alaƙa da aiki ko wa wujubi ibadatihi da wajibtin bauta masa ba shi da alaƙa da aiki eh wa tiqadi baqiyatu arkanil iman da kuma kudurta sauran rukunan imani almazkura wanda aka ambata a bayan nan wa tusamma asliya wannan ɓangare na aikin shari'a ko wannan ɓangare na shari'a shi ne tushe. Shi yasa, in mutum bai fahimci wannan ba, sai ka samu mutum da ƙoƙarin misali a ce zuwa masallaci, ko yana da ƙoƙarin yin wasu abubuwa, amma in an samu matsala kuma ba shi baya lura da ɓangaren aƙida, to ai ba shi da abin da yake gini. Ba shi da abin da yake gina waɗannan abubuwan a kai. dole sai an samu lura da asali kafin a samu abin da za a dora akan asali babu asali kan to me za a dora eh babu in babu asali to me za a dora kamar yanzu mutum ne ya fito a cikin mutane misali sai ana ta yaba shi aka ce kai wannan mutumin ai gashi da kaza gashi ya zama kaza gashi ya zama kaza sai wani ce dai dai bai da uba to kaga kamar an yi saman duk abin da aka faɗan ba tushen da sai ka ga mutumin kamar ya zama bambara kwai ko sai sai ka ga duk abin da zai yi kamar bai burge ka ba me yasa ba tushe ba asali amma inda asali to ai sai an ɗora to kaga irin yadda muka yi misalin nan yanzu kan a ce maka mutum ba kaza to in za ka yi ta ayyuka mai kyau a ce a an gan shi a gurin wa'azi ai an gan shi a kaza ai an gan shi a kaza ai ya zo masallaci ai ya ba da taimako wayannan duka ayyuka ne ai nayi to amma sai aka samu a wurin aqida kuma kana da musulunci da jinya za ta same ka za a iya samun matsala to ka gani kaga an samu matsala ba da ma ta tsaya haka so kaga in aka ce to sai aka ce ai jinya ta same ka in jinya ta same ka ko talauci ka sa akwai mutumin da duk kokarin sa addini in misali wani in talauci ya matsa mar sai ga to zai iya dan sauka aka ce ai kaza a'a kai Allah ya sauka na'am sai me sai ce owa sai ce wal amaliyat su ku na aiki hiya ma ya ta'allaqu bi kayfiyat al amali sune waɗanda suke da alaka da kaifiyar aiki misalu salati kaga sallah kayan aiki ne sallah shi yasa in ba a ganin ka kana yin ta in kace kana sallah sai ai shakku ko amma in mutum ya ce maka ina da aqida a zuciya sai dai in ya yi wani abu ne wanda yake warware aƙidar ka ce ya warware ka ko ba za ka ce ka ga wani mutum ka ce ko yanzu misali a kama mutum kawai don kuna zaune amma za a zo masallaci za a yi wa sai kace bai da aƙida ai ba za ka iya faɗa ba sai dai in ka ga wani abu wanda ya warware aƙida amma ba ka sallah ai ita ana iya gani domin aiki ke na kaifiya misalin salati misalin sallah wa zakati da zakka wa saumi da azumi wa sa'ilul ahkami na amaliyati da kuma sa'il sauran ayyuka na aiki wa tusamma far'iyyatu to wayannan ana ambaton su ne ka san ko ba a reshe sai da tushen bishiya ba za ga bishiya kawai a ce ga rassanta amma ba a san inda tushen ta yake ba haka ba zai yiwu ba ashe kenan su wayannan rassa ne li'annaha domin su waɗannan ayyukan tubuna ana gina su ne ala tilka ala tilka sihatan wa fasadan ala tilka iyanan ne magana su waɗannan ayyukan ana gina su ne ala tilka akan waccar mai aƙidar sihhatan wurin ingancin su wa fasadan ko rashin kyau in aƙidar tana da kyau ayyukan sun yi kyau in aƙidar mummuna ce ayyukan sun zama munana kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce faman kana yarju liqa'a rabbi duk wanda yake ƙaunar yake son haɗuwa da ubangijinsa ai kamar an shafe wani abu To ma'ana ana nufin wanda yake son haɗuwa da Ubangijin salami lafiya, ya samu kyakkyar, don kowa sai haɗu da shi, ka ke na kamar a kora abu shafaffe, wanda yake son haɗuwa da Ubangijin sa lami lafiya ya samu kyakkyawan sakamako, to falya amal, amalan salih. To yi aiki, aiki ingantacce, wala yushrik. Kar ya yi tarayya da ibadatu rabbihi da ubangiji da bautar ubangijinsa ahadan ya hada wani a cikin bautar kuma mun faɗa in an ce bauta ba ana nufin wai kaga mutum yana sallah ka dauka sai in yaje yana tsuguno a wani ba duk abin da yake bauta kawai kar a wannan muhadara an karantar da mu tawakkali tawakkali bauta ne to kar ka dogara ga wani kar ka ji tsoron wani kar kai fata a wurin wani kar kai neman tsari a wurin wani kar kai kaza duk abin da ba a yi wa wani sai Allah, to kar ka sarrafa shi a wani. To, in kai haka, to za ka samu kariya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ƙala ta'ala Allah maɗaukake ce, wa laƙad uhiya ilaika. Haƙiƙa ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika da waɗanda suka zo kafin kai ma'ana min al-anbiya'i war rusuli na annabawa manzani waɗanda suka zo kafin kai su ma an yi wa irin wahayi da aka yi zuwa gare ka an yi su ma zuwa gare su irin abun da aka yi zuwa gare su kai shi ne aka yi wahayinsa zuwa gare ka me aka ce musu la'in asharakta wallahi la'in asharakta wallahi a kaddare da za ka haɗa Allah da wani ya Muhammad la yahbatanna amaluka da ayyukanka sun lalace sun zama ba karɓaɓɓu ba wala takunanna kuma wallahi da zaka kasance min al-khasiri da cikin waɗanda suka yi asarar rayuwa ma'ana kai asarar rayuwa ka kan an ce min al-khasirin ana nufin wannan rayuwar da ka zo kai ta a banza ka yi ta bata amfanar da kai komai ba ai Allah ce ulaika allazina khasiru anfusahum wa'annan su ne suka yi asarar kawunan su ma'ana sun zo sun rayu a duniya ba su amfanar da kansu da komi ba ba su yi wa kansu tanadin komi ba ba su yi wa kansu tsorwatar komai wanda za su je su haɗu da Allah da shi ba shi kuma Allah subhanahu wata'ala kaga da zaka shigo duniya du tanadin da zaka zo ka samu a nan duniya ubangiji ya iyo mashi kai kuma daga nan duniya kai tanadin abin da zaka je ka samu a wurin Allah in ka je ka ko ka samu kyakkyawan gurin zama ko ka samu mummunan gurin zama na karanta wani littafi eh na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko da yake risala ce yayi yana siffanta hayatul barza sai yana yana siffanta hayatul barzakhiyya rayuwa ce rayuwa ce lakin sai dai ba irin wannan rayuwar da muka gani ake yi a nan ba amma wanda yake barzaku ya san yana barzaku ya san yana barzaku a cikin aminci ko a cikin rashin aminci sai dai ita barzaku rashin amincinta ko amincinta mai shi ne daga nan yake tafiya da shi ba wai a can zai je ya neme shi ba a nan duniya hayatun duniya tarakan wata ran da ka iya waye gari cikin talauci ce fa nema ya fi ƙarfinka wata ran kuma ka sake wayen gari baya baya sai dai ka ba wani amma barzak in ka tafi to ɗayan biyu ne ko dai ka tafi a layin haske ko ka tafi a layin duhu in ka tafi a layin duhu to duhun ne in ka tafi a layin haske to hasken ne shi yasa ma shekul islam a wannan risala yace al arwahu ta talaqi arwah suna haduwa a barzaku saboda me saboda ita ma can rayuwa ake to wanda yake fatan ya samu alkhairi a can to shine wanda bai yi asarar duniya ba amma kowane irin rayuwa kai a nan duniya sai aka ce yau ka mutu ta fa kare ta kare ta kare gaba ɗayanta ta kare shi yasa na'am وقال تعالى الله مدوكake ce fa'budillah ka bautawa Allah mukhlishan lahu din kana mai tsarkake addini gare shi ala ku saurara lillahi dinul khalid addini tsarkakeke shine na Allah ai ma'ana ubangiji baya karban addini wanda ba tsarkakeke ba baya karban addini wanda ba shi akai ba fadallat hadhihi al-ayat ayatul karima wa'annan ayoyi masu girma wa ma ja'a ba'da hada abin da yazo a bayan su wa huwa kafirin yana da yawa ala anna al'amal cewa lalle ayyuka la tuqbalu ba a karban su illa idza kana sai in ta kasance khalisatan min shirki ta kubanta daga shirka Allah ba zai karba aiki ba sai in babu shirka a cikin aikin wa min samma to daga nan ne kana ihtimamur rusuli ya zamanto himmar manzanni salawatullahi wa salamuhu alaihim kira da amincin Allah ya tabbata a kansu bi islahi al-aqidati awwalan sai ya zama to mafi muhimmancin abu a wurin manzanni shine gyaran aqidar mutane da farko duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban nan da kake gani annabi ya zo ya rayu a cikin su ana ta ayyuka ana ta ayyuka sallan nan azumin nan zakkan nan duba ayinsa sai ka dauka a lokacin kaman bilis ake ci ba bilis bane saboda an zauna a cikin wani zamanin da ba a san wannan abun ba. Iya fa farkon zuwan manzon Allah abin da aka so kawai, ka yadda Allah shi kaɗai ne ya cancanta da bauta ba za a bauta wa wani ba sai shi. Wannan manzon da ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ne ya aiko shi, da kai wannan shi kenan, je ka sha giyarka. kai komin ka ka ci mushenka ba wanda yana ka a lokacin kuma sunanka musulmi shi yasa a lokacin babu nifako ba munafurci farkon musulunci wanda duk kaga yayin nan da gaske ke me yasa ba ayyukan ba ma sauran ayyukan nan na addini ba a saukar da shari'a ba babu jihadi ba sallah ba komai kuma akwai waɗanda a irin waɗannan lokacin suka mutu kuma 'yan aljanna ce maɗaukakiya saboda su sun bar duniya lokacin ba a komai wannan abin shi kaɗai ake so ka faɗa amma duk da haka kafirai suke cewa aji alal ali haka ilahan wahida yanzu duk a tattara allolin nan duk ababen bautar namu mai abu guda ɗaya kai wannan abin mamaki ne shi yasa ɗin suka gagara saboda an daɗe ana yi wannan anguwar da nasu wannan gidan ma da nasu wata anguwar kuma kowa da su suna da shi a gida in buƙatar babba ce sai a zo kan gunkin anguwa in abin ya fi ƙarfinsa sai a tafi kan nagari an daɗe ana yi kuma an yarda su suke yi ai mun karanta a cikin shi aƙiƙatar tauhid sahabbai suka ce sun kasance ma akan zaɓi dutse ko sai a rinka bautar dutsen idan aka yi aka yi aga ya tsufa ko kuma aga an daɗe ana yi sai a jefar da shi daga nan kuma ya zama ba Allah ba ya isaya sai a ɗauko wani dutsen sai a ci gaba da bautarsa akwai wani yaro a mu ana ce shamsu yanzu hakan nan yana PhD a a India ya yi first degree ɗinsa a can ya yi masters yanzu lecturer ne shi a gasho kuma yanzu hakan nan yana PhD amma ya dawo ya ce min suna da wata malamar su a ajinsu a Allah yanzu a shekare ya ce ta kai shekara saba'in ko saba'in da wani abu ya ce amma tun da take ubangiji ya halicce ta ya kawo ta duniya ba ta taɓa cin nama ba saboda yadda take girmama saniya da yadda saniya take da muhimmanci a wurinta da kuma tana ganin tsinanne ne la'ananne ne marar imani wanda zai kama saniya yanka lai tana ganin ba imani babu imani kuma ɗan wuta take ganin ka ya taɓa ce mata to me yasa ke kike da perception na in an yanka saniya waye yace kar a yanka ta yace mata ai dole abu yanzu kin ga in kin shigo aji eh in kina karantar da mu kaza sai ki ce mana a littafin wane ko wane ya ɗauko ko kuma filosofa wane ya ce kaza ita wannan saniyar waye ya ce kar a yanka ta ta ce ashe kana da matsala ta ce ba za ka gane ba ta ce yanzu kai hankalinka bai nuna ma kar a yanka ta ba ta ce masa yanzu kai ba ka jin daɗin iskar duniyar nan kai wanka ka sa kaya ka fito kana jujjuya ba ka jin daɗi ya ce ina jin daɗi ya ce to ita ba ta jin daɗi a gaya maka ya ce tana jin daɗi to kai wa ya ce kar a yanka ka kai me yasa za ka yanka ta kaga ita wannan ta riga ta yarda fa ta yarda ta amince ta yi komai Allah ya sauwaka fa awwalu ma yad'una aqwamahum farkon abin da suke kiran mutanen su shine ila ibadatillahi wahdahu zuwa ga bautar Allah shi kadai wa tarki ibadati ma siwahu da kuma barin bautar duk wani wanda ba shi ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan haqiqa mun tayar a cikin kowace al'umma mun tayar mata manzo min ladun nuhin tun daga annabi nuhu alaihi salatu wassalam in yazo yana cewa ani ibudullah ku fa bauta wa Allah kaga su a gurin irin masu wanda ba su yarda da Allah ba su suna ganin addini ma dan adam ne ya kirkire shi kawai don bukatun kansa ba sa ba su ba ruwansu da addini ba ruwansu kar a bautawa kowa amma kuma dole sun san su ma a rubuce rubucensu sun yarda dole a farkon farko akwai wani abu na taɓa ganin wani ya rubutu ya ce shi bai yarda akwai Allah ba suna yin wani abu da wani ɗan ƙasar Lebanon su yi su yi su yi su yi su yi su yi su yi akwai kaza akwai kaza akwai kaza a tafi a tafi sai ce masa to then what is the begin what is the beginning kenan sai ce masa eh there must be something supernatural yace sai dan wani labelin yake masa to that supernatural is God tun da shi ma wancan din ya yarda an tafi an tafi an tafi an tafi an tafi kaza shi ne yake iya yin kaza kaza kaza an je wani guri to ba abin da zai kara sai ce there must be something behind all these things supernatural sai ce to that supernatural shine God ne ko da bude to ai shi saboda you cannot see you cannot touch you cannot feel bai da shi ba Allah sawaka da haka an yabudu Allah wa jitanibu tagut wa kullu rasulin yaqulu awwala ma yukhatibu qaumahu kowane manzo in yazo farkon abin da yake magana da shi a mutanansa shine ibudu Allah malakum min ilahin ghayruhu ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta in ba shi ba qala hanuhun wa hudun wa salihun wa shu'aibun wa sa'irul anbiya'i liqaumihi dukka waɗannan sun faɗa ga ga mutanansu wa وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a Makka ba'dal bi'fati bayan an aiko shi salasata ashara aman shekara goma sha uku yadda unnasa yana kiran mutane ila tauhidi zuwa ga tauhidi wa islahil aqidati da kyautata aqida li'annaha al-asasu alladhi yaqumu alaihi bina'ud din domin shine ginshikin da ake mai gina addini a kansa na'am ita me وقد اهتز الدعاء والصالحون في كل زمان حذو الأنبياء كما حقيقة الدعاء تشين دكا ما سكرا والصالحون da managartan mutane masu gyaran akida a cikin kowane zamani wa qadihta ba sun bi sawu ne sun bi sawu ne hadwil anbiya'i wato sawun annabawa wal mursali da manzannai fa kanu suka kasance yabda'una bid da'wati ila tauhidi suna farawa ne da kira zuwa ga tauhidi wa islahil aqidati da kuma inganta aqida summa yattajihuna ba'da zalik sannan sai bayan haka sai su koma ila amril baqi ila amrin bi baqiyati awamir dini zuwa kuma al'amari ko umarni na sauran al'amuran addini shi yasa in duk in ka kula da littattafan Saudi Arabia su littafi ko na sallah ne wani lokacin in za a bude shi ko bayanansa ko mukaddama sai a fara da tauhidi saboda su aƙida tana da matuƙar muhimmanci a gurin su kwarai da gaske in babu ita babu komai in bata zauna ba komai bai zauna ba in ku ta zauna to ɗan adam yana da alamar rabo kuma da yake yau ranar buɗewa ne to ok littafin ɗin ma ko to za mu tsaya mu takaita ga fasawa wato wannan littafin rubutun sa yayi ƙanana da yawa na sa gilas ɗin ma amma akwai dai matsala yau ai malam kai na da ne Allah ka ni ko da gilas ma abu ya nema ya nema zama matsala ah to ai wannan wannan abun da su matsala kawai yi wallahi a to ani kuma hasken da yake ma yanzu kaga ina gani na dau ko hasken da yake mun eh alhamdulillah anan zamu dakata abin da muka faɗa daidai kuma makaranta Allah ya hada mu cikin ladansa kuma lalle ina kira mu cewar kamar da muka sani wannan kungiya mai albarka insha Allah za ta fara musabaka ta kasa a cikin garin Jos insha Allah rana ita yanzu nan insha Allah ɗan takara suna fafatawa kuma mun sani wannan musabaka akan kai ta joyi wanda in an kai ta joyi saboda alqur'ani gwamnonin sukan yi tagomashi sukan yi alkhairi ga musabakar yanzu misali bara an yi ta Adamaturu ne ko Adamaturu barancan an yi ta a dutse ne a jigawa barancan an yi ta ne a gombe barancan an yi ta ne a adamawa barancan an yi ta ne a nasarawa duka ana yi kuma gwamnonin nan suna ba da wato tagomashi mai kyau kun shekarar da aka yi a kano ina ganin national headquarters sai da ta koma ma da sauran wasu abubuwa da gwamnan kano ya bayar wanda malam ya sa aka rarrabawa malama masu karantarwa kamar malam sani kura shugaban malamai na jihar kano na da malam yake a bashi mota daga cikin motocin da gwamna ya bar wanda ba a ba ma saboda gwamna ya bar motocin da yawa to bana sai zaman to musabakar a cikin jos za a yi ta su ko Jos ran musulmin ma suke nema a san dai gwamnan Jos kan ba zai taimaki Qur'ani ba duba wannan gwamnan dai daga zuwansa abin da aka dade ba a yi kashe-kashe shi kawai da shi ya zo buɗe babinsa kuma in Allah da zai tafi insha Allah zai tafi shi ka hede wani in Allah so da zai tafi to kaga ba a tsammani ba ba ma ba a tsammani ba za ma a samu ba a ce wai an samu tallafi na a tallafi musabakar daga me wai daga gwamnati Allah mun taɓa zuwa musabaka a wannan a Amina lokacin ɗam lokacin baban gidan ma'azu wa ayar wannan sani bello nan ne wanda ya abubakar sani bello ko yawwa farkon tenuwarsa ka duba hotel hotel manya manya ya kama na na jihar na cikin garin aka sauki yan takara abinci gashi nan motoci ya bayar da mashina da komai kai ya zo da kyaututtuka ma akwai bangaren da kungiya ta yi sai ce a haɗa wa mutumin wanda ya cin ai dan qur'ani ne a haɗa mara mashi gaba ɗaya kuma bayan an yi kyaututtukan ya zo tun da ya zo da kansa wurin rufewa wanda ya na ɗaya sai ya ce kuma bayan kyautar da gwamnati ta ba shi mota sai ya ce duk wanda ya na ɗaya ya ba shi kujerar hajji wannan ya ba shi dubu ɗari biyar saboda me ai musulmi ne yana son alkur'ani to mana ana yin ta'ajjud ka za akwai aiki za a samu matsala abinda ake tsammani ba a samu so mu kuma musabakan nan mu yanzu in ka in ka dauki abin da aka dora wa jihar Bauchi jihar Bauchi nan abin da aka dora masa a musabaka in ka dauki Najeriya gaba daya mu jihar Bauchi muna daga cikin wannan da ake dora mana manya manya kai ba jihar da suke sama da kuɗi namu to mu kan mu kuɗin mu ba zai sai motar motar kyauta ba abin da aka dora mana a jihar Bauchi shine miliyan biyu kuɗin mu ba zai sai mota ba to a cikin miliyan biyun har yanzu nan ga musabakar za a fara ta jihar bocin miliyan ɗaya ta ba da dubu ɗari uku da wani